بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكة سادوا كراتم من علم البلاغة منا كرنتا ظواهر البلاغة نا السيد أحمد الهاشمي wanda a karatunmu da ya gabata magana kan yadda za ka sifanta ko kuma ta yaya za a ce ma kalima fasiha ko baliga ta yadda in ka kalli fasaha da balaga in ka kalli ilmin ma'ani da bayan in ka kalli bade ba za ka iya sifanta kalima ko kalam da fasaha ko balaga ba sannan aka yi magana akan me ake nufi da ma'anan fasaha a yaren larabci sannan kuma aka zo aka yi magana me aka yi nufi da fasaha a wurin malaman balaga aka yi bayani aka ce don haka kenan tunda an magana akan lafuzza masu kyau ta yadda za a fahimci ma'ananta cikin sauƙi to kenan za a iya siffanta kalima da fasaha za a iya siffanta magana da fasaha za a iya siffanta mai magana da fasaha to don haka wannan karatun zai fara mana magana akan abu na farko kalima to kalima ta yaya za mu gane kalima fasiha ce wanda za mu iya amfani da ita haka bayan ta zama fasiha sai mu tsallaka ko mu kalli wa za wa muke magana da shi shin za mu magana da shi akan wannan ko kuma zaɓi wata kalmar irin da ita ma fasiha mu magana da ita da ita da farko dai dole mu kalli kalmomin kafin mu je ma'anan to shi ne yake magana akan fasahatul kalima ma'ana kalima kaifa takunu fasiha shi ne yake magana fasahatul kalimati salamatuha min arba'ati uyub dole in kana son ka sifanta kalima da cewa wannan kalima din fasiha ce sai ya zama ta kubuta daga wasu aiboba guda hudu su ne ga sunan tanafurul hurufi garabatul isti'mal مخالفة مقياس الكراهة في السمع وإن سوني سفوفا نعيبي قداه الوند إني كلمة تاكبتا لغريس وإن شاء الله ذاك يكرا كلمة وأن كلمة فصيحة أقوي فصاحة أشكين كلمة تنافر الحروف قرابة الاستعمال مخالفة القياس الكراهة في السمع لا مدوكي دايا باين دايا مجيا أبن سكي الأول تنافر الحروف وهو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان سبب كون حروف الكلمة متقاربة المخارج wannan shi ne ake ce ma tanafurul huruf ana tanafurul huruf wani sifa ne a kalima wanda aka samu wannan sifan a kalima yujibu thiqalaha ala sam'i da an cillo ma kalmar za ka ci wani nuyi ne a mene a kunnen ka da ba daɗin ji da kuma mene wasu ruba da adaya habin lisani sannan kuma akwai wahalan faɗin kalmar da baki wannan shi ne ake ce ma mene da nafurin hurufi a kunni ba daɗin ji a baki akwai wahalan maimaitawa to shi ne suke ce mata nafurin hurufi kuma me ya jawo haka galibi abubuwan da ke jawo ka suke cewa mene ƙurbu makarijin hurufi wani lokaci makarijin huruf ɗinta ya hai kusa-kusa to sai zama akwai wahala mene ka yi magana da shi aika suna magana magana wani lokaci kamar mene in kana tsalle sosai ba daɗi sannan kuma in kana mene zabi da tsafra ɗin nan akwai wahala ba zai kyau ba sannan kuma kana tafiya ka hankali mashin muƙayyad ya zama kan magananka ai tafiyan a haka to shine makhalin hurubi in yi mene in yi kusa sai zama kalmashin muƙayyad ka da suke cewa ka da bai bai yin haka kaga ba daɗin tafiya to shine suke cewa aksari makhalin ayi taqarub na makhalin hurubi yana haifar da wannan mene wannan wahalan faɗin kalma da kuma kai kanka an faɗa ma ka ji ta tayi nauyi ba daɗi to wannan shi ne yake cewa kuma wannan nau'ani kashi biyu ne na farko akwai shadidin fisikan akwai wanda yana da ƙananan nauyi irin ba daɗin ji sosai sannan kuma akwai wahalan faɗi sosai sosai akwai mu khafif shi kuma yana da ɗan nauyi amma ba bai kai na wancan ba sannan kuma yana da ɗan wahalan faɗi amma bai kai wancan ba shine nau'ani khafifun wa thaqil duka dai sun samu a magana ba a san su to amma kuma ake cewa da baki gara baki baki ko da ya zama mai nauyin in ta kama kuma mai ne ya zama dan nauyin yayi kadan kadan ake cewa mai nauyin shine ka an yake ba da misali ka yake cewa ka zashi me ya zashi yake cewa al-mawdi'u al-khashin irin wuri wahsh muhish wuri mara kyau wuri ya kaza kaza shine suke ce ma azzashi kaga man kalami ne wanda ba daɗi a kunni sannan a baki kuma akwai walan faɗi irin wannan wani hauka an irin kalman hu'uhu kaga hu'uhu suke ta me hu'uhu suke ta linafsin tar'abul ibil ko wani tsirrai ne wanda ibil raƙuma suke zuwa suke kiwo da a wurin to shine ake ce mai hu'uhu suke cewa wannan kuma an tambayi wani balaraban ƙauyen arabi an ce mai aina naqatuk ina taguwanka sai yake cewa taraktu naqati tar'al huququ a gani ita na bar naqa na ne san tana kiwo a wancan lab nabat din wannan tsirran wanda huququ shi yasa take kaga wannan huququ kalma ce ta yi nauyi sosai a kunni a baki ma kana ga akwai wahalan faɗi kaga ga ha'un ga ain ga ha'un ga ain تقارب مخارج الحروف هكا يا haifar da wannan wahalan ba za a yi ka faɗi saboda kamar mashin muƙayyad ne akan ma da baibai tafiya akwai wahala haka shi ma in makharij huruf ya zan kusa kusa to akwai wahalan faɗi isa wasu ke cewa a'a ai wannan menene kan kalma ne na mu'aya irin ana faɗi dan awahal da mutane irin wa'annan kaga wannan shadid ne na mene shadid ne a wurin saurare da wurin faɗi sannan kuma akwai khafif wanda take da dan sauki sauki suke cewa ka mene kan naqa naqa abin da ake cewa naqa naqa shine mene sautin da fadi irin sautin nan na dabda wannan kwadi din nan wanda suke din nan sautin nan na shine ake cewa naqa naqa wan nuqah hakanan kalmar nuqah nuqah ana nufin nuqah ana nufin lil azb as-safi lil ma'i al-azb as-safi ruwa mai daɗi haka sai ta bai annuqah na hau hakanan kuma mustashzirat ko bi ma'ana murtafi'a na waka ne na ibn qais ya amfani da kalmar mustashzirat yana nufin murtafi'at wanda sun yi sama haka sun miƙe min qawli ibn qais ka gani yasfu sha'ra ibnati ammihi yana sifanta gashin yar ibnata ammihi ko yar babbansa yake cewa mai kamun farkon bayatin yana mai wa far'in ko yugashin matna afhamasa aswada fahimin asisin kakinwan nakhlatin mutaaskari shine ke cewa mene badaihu mustashziratin ila al-ula tajillu mudara okay tajillu al-qasa fi musannan wa mursali haka yana suwanta mene badaihu mustashziratin ila al-ula ma'ana gashi ne wanda kayan da mene wafar in mene gashin matna aswada fahim ina sifanta gashin baki ne bakin irin gashi ya har haɗe ga kaza gasa to yana sifanta wannan yawan gashin ne da kuma wani yana miƙe wani an tikke shi wani an zuba shi haka to shi ne yake magana haka waɗannan kaga ga da'iru wanda aka nika da su murtafi'at mustajjiratun ila al-ula ma'ana suna da tsawo sosai da dillil uqat fi musannin musanni wasu kuma an daure su wannan wanda aka daure su din suna bacewa a cikin wannan wanda aka saki da wannan wanda aka aka aka kitse shi irin da ibara akan gashi ne masha Allah mai yawa wasu ma sukan bace cikin wasu to kaga anan sai aka ce mustajjiratun din nan ta yi dan nauyi nauyi yake cewa yana nufin murtafi'at irin ta miƙe gashin ya miƙe haka to amma mene ne yake cewa wala dabita li ma'rifati thiqal wa su'ubati wa zawq salim amma anan ba duk kalman da muka ji da nauyi da sauransu bane zamu ce ai ba fasaha ba fasiha ba ce ita ba wani abin da zai gane ɗinka ka ka gane sifan na wannan kalman fasiya ce ko gaida fasi sai mene siwa zauki sani sai zauki sani zauki sani ko irin kana da sauki na wannan maganan da ake in na larabci ne kana da saukin larabci zauki sani kuma ta yaya ake samun zauki din nan shine ka yanzu ma الصادق الناظمين عن النظر في كلام البلغاء وممارسة أساليب أساليب ta yadda ake samun zauki shine mumarasin wannan yaran da kake koya kaga in larabci ne dole ya zama ne kana yawan karanta maganan nan na larabawa kana yawan karanta waƙe-waƙen su kai makarantar alƙur'ani ne karanta a hadisin nabi sallallahu alaihi wasallama to waɗannan abubuwan su ne suke haifar da zauki zauki ba ka'ida man da zaka je ka karanta yawan karanta yaren da kake koya ne to in ka iya duk wani magana da aka yi kawai da ka ji ta a kunne za ka ji ta wani bambara kwai saboda ka san yaran to shi yasa yake cewa ba kawai dan mun ji kalma mun kila ba ce mana ba mu san ta ba sai mu ce ba fasiha ba ce shine yake ji amma akwai yinda ake ganewa ta zauki zaukin nan kuma za ka same ta ne ta hanyar marasa na wannan yaran da kake koyo sannan kuma nan da suke cewa mahalin huruf shine galiban yake mene yake haifar da mene asiqan na nauyi na kalima wanda in ta yi nauyi sai zama ba daɗi an kasa faɗi suke ce amma ba ko da yaushe ba ne akwai lokacin da nauyin kalma shine mazhar fasaha ce haka yadda suke magana nauyin kalmar nan shine ma mazhar na fasahanta ko kan ina surat tauba ya ayyuhal ladina amanu ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض ko malaman za suka cewa to wannan ifsaqaltum din ga dai shi da nauyi amma nauyin ta shine ma yake bayyana ainihin fasahan kalma saboda mene in ka kalli halin su kufar din ko munafikai da suke mene suke ja baya suke takhazu suke taqa'u suke kin zuwa jihadi to wannan ifsaqaltum din inda ka san ya sifanta kalma ai halin su ne na wannan komawa baya na kin fita ta da sun haɗe da ƙasa ne sun manne sun ƙi zuwa jihadi ka gani ta saƙar kimfiyar irin kunna ga abin ya yi muku nauyi kun ƙi zuwa to wannan kalmar ka tana sifanta wannan nauyin zuwa jihadin da suke yi ne ko a gani shi yasa suka ce ba ko da yaushe ba ne to ka amma kisan sayyid na nuhu ko anil jimkumuha wa antum laha karihun kuna ganin me a ra'ayatin rahmatan min rabbi ko ananzim kumuha wa antum laha karimun kaga wannan insam din ka hanya sifanta suna ganin kawai an lizanta musu su sun ki abun kan wannan kalmar tana sifanta halin su da shi ganin kan wannan abin da ya zo daga Allah sahabu ummiyat alaikum kenan ko kuna ganin kan tilasta muku za a yi to wannan kalmar tana sifanta wannan kan tilastin da suke kallo a gani shi aka ce a kowane lokaci in kalmar ta zo tana sifanta ainihin mazhar na fasaha ne shi yasa wasu ke ganin wannan kawul na ibn qais din da zaga da'iru mustajzirat suna ganin ta zo a wurin ta fasaha saboda mene yana sifanta gashi ya haɗi yayi kaza yayi kaza to wannan mustajzirat din ka hanya sifanta ainihin abin da ya kamata ya sifanta ne a wurin shi yasa wasu ke ganin ta fasiha ce ta yi daidai ta zo daidai ruwanta haka nan kuma makarajin huruf da ake maganan kusa suke cewa ba kowane kalma ne akwai wanda za ka kalman nan ya zo kusa kusa makarajin huruf din amma kuma fasiha ce dan haka shi yasa yace zaukin dai shine kan irin zaga Allah subhanahu wataala na sa mene alam a'ahad ilaykum ya bani adam kaga a'ahad kaga ga hamza ga ain ga ha'u duka huruf ne na sun yi kusa to amma mene gashi nan ba wani ma da zaka faɗa alim ahad ilaikum ya bani adama kayan irin ka ne suke cewa irin ka sai magana irin zuktuhu bi fami kaga bi fami kaga ba'u ga fa'u ga mimu duk rub ne na shafahiyya to amma mene ka faɗe ta numan shi yasa zauki da mumarasa na zancen larabawa shine ke indiketin din cewa wannan kalman fasiha ce ko gairu fasiha ba kawai dan ba ta ba ko kuma tema nauyi a matsayin ga wanda kai baka ihada da yaran ba ba da zama jikin jininka da jikinka ba ba dole ne ka gane fasiha ce ko ba fasiha ba ina ganin za mu tafi a nan a karatu na gaba sai mai magana akan garabat da istimal kenan mukhalafat qiyas al-karat isami ma'ana sufofi ne wanda sai kalma ta kubuta daga gare su sannan take zama fasiha mun yi na farko shine tanaful huruf mun ji abin da tanaful huruf kuma yake nufi wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila